الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر فلتلافي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنصتوا رحمكم الله
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ƙararar buka ubangijinka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hukunta hukunci tabbatacce ma'ana ya yi umarni ga bayi Allah ta abudu kada ku bauta wa kowa illa iya huface sai shi Allah sannan wabil walidai da ihsanin sannan ya yi umarni ya hukunta gare ku ku kyautata ga iyayenku uwa da uba kyautatawa wato ku bi su shine ihsani ihsani ga iyaye akwai ihsani tsakanin Allah da bawa annan ihsani tsakanin kuma ɗa da iyaye shi ihsanin na Allah shine wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tambayar da jibril ya masa أما الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك أما إحساني dangane da mutum da iyayensa shine ya bi su akan abin duk da bai zama ya sun saba wa Allah ba duk abin da bai zama sako ba ne ga Allah uba ya zo da shi ko uwa to bi ake kawai kuma a dinga taimaka musu ana kyautata musu kuma ana neman albarkarsu kuma ra'ayinsu abi ba zancen abin da baba ya zo da shi ko abin da mama ya zo da shi ba daidai ba sai dai in sun zo da abin da zai zama shirka ga Allah ko abin da ya zama Allah ya hana ya haramta manzon Allah ya haramta kuma baba ko mama su ce su kuma sun ce kai to a nan ba za a bi su ba saboda sabawa Allah saboda Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana wa in jahadaka ala an tushirka bi ma laysa laka fala tudihuma anan ne Allah ce kar a bi su sannan mun ji alaihi salatu wassalam ya ce la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi in dai ba Allah za a saba ba uwa da uba abin da suka zo da shi kawai bi mutum yake ko da a zahirin abin akwai halaka za a ga zahiri ga shi kila za a shiga matsala in dai ba bai ce ai kawai ai amma matanin ne a yi a yi ba a ce ka ja da su ba ba a ce kuma ka ce nasu babu kyau ba kana nuna abin da baba ya nuna a yi babu kyau ba shi ya kamata ba kawai ka gama shiga garari Allah ka kiyaye ka bi su kawai ƙara ne ba wai shawara Allah yake ba umarni ya baka kuma umarni mai ƙarfi ƙarara buka Allah ta abudu illa iya wabil walidaini waƙara kenan wa amara rabbuka an tuhsinu bil walidaini ihsanan kyautatawa a kyautata musu a bi su manzala alaihi salatu wassalam ya ce wato mu bi iyaye ku bi iyayenku ku kyautata musu har ya ce walau kana fasikaini ko walau kana kafiraini uwa da uba ko kafirai ne uwa da uba ko fasikai ne duk ina suka kai da munin alaka da Allah suka haife ka to kawai ka bi su dama halarori guda biyu ne suke gamawa da mutum wanda ya haife ka da wanda ya koyar da kai addini ya nuna maka Allah wanda ya nausar da kai Allah ya ganar da kai ka gane martabar manzon Allah yana neman maka mafita duniya da lahira wanda ya nuna maka ko bihin ne to ya gama da kai wanda ya haife ka kuma shi ma ya gama da kai baka da komai baka da kubuta sai bi saboda haka Allah ya umarce mu da mu kyautata musu mu kyautata musu mu bi su a cikin abin da suka umarce mu da shi ba saban Allah ba mu nemi albarkar su mu gwada cewa su isassu ne sun ishe mu uwa da uba ko da a bola suke kai ɗan da suka haifa ka gwada sun isa kuma sun gamsar ka zama suka raina iyayensu idan uban mutum bai da kuɗi ko uban mutum ba a san shi ba ya ɓoye ubansa yana ganin cewa shi ba haka ba ko in babarsa ta zo daga ƙauye idan ga ɓoyewa ai ba babarsa ba ce to ta gama da kai kuma ba wata macen da ta kai ta a duniya kuma ba wacce za ta kai ta a gurin ka don ita ta kawo ka duniya shi ko uban ka mara kuɗi da bai isa komai ba baka so ma ka jingina da shi ya riga ya gama wanda ya haife ka ya gama da kai don wasu na raina iyayensu su dinga nuna kamar ma iyayen ba su isa su haife su ba kuma duk tunanin da za ka zo da shi na ubanka Allah ya zaba komai lalacewar babanka balle ba lalacewa ga wanda ya haife ka to saboda haka neman albarkarsu da bin su da taimaka musu da nuna musu sun isa idan ka sake baka gwada ubanka ya isa ba ko gaggartai ne kai da kanka za ka yi wa kanka hukunci ka san kai la'anannan allah ne wanda ya kawo ka duniya to ko ubanka sarako ne baya komai nakan ce ko da ma ubanka ba komai ba ne bai iya komai ba koma bayan kowa ne a duniya to kai a gurinka dai gaba yake dan shi ya kawo ka duniya ko bai da aikin komai bai da kokari ubanka ko ba a san shi ba shi bai da kuɗi an gane ko ana ganewa to ubanka da ya iya aiki don ya yi aikin da wani uban da kake ganin ya burge ka ya iya ko yana da kuɗin bai iya yi ba shine kawo ka duniya kasan ko mutum ko bai da ƙoƙarin komai a ce ko susa ba zai iya ba don rashin ƙoƙari to ya yi ƙoƙari dai ya kawo ka duniya ka ga ƙoƙarin da ya kai wannan saboda haka iyaye yan uwa girmama su ake a taimaka musu a nemi albarkarsu a gwada sun iya ko da shaidan ya ziga ka ya nuna maka babanka bai iya ba to don ka gama lafiya ka nuna baba ka iya ai abin da ka yi nan shine daidai amma wallahi ka sake ubanka ya fahimci kana daukansa bai iya ba ko bai gane ba za ka ci ubanka kuwa uban ubankan can ma za ka ci don sai ka ba kyau ba kyau wallahi tallahi yanzu yanzu na Allah zai kace-kace da mutum kuma illar ba kai kaɗai abin zai tsayawa ba sai ya ja ya ja ya ja iya ilahirin inda duk zuriya ka za ta fito sai sai sai sha wahala kuma sai ka sha wuya a duniya kai kokari baban ka yana zai gamsu ya ji daɗin ka kawai cewa ai wani ya samu manya wallahi ni da kyar hajiya ta nuna min cewa malam bai girma kowa ba malam babba na ɗauka ya girma kowa ai ya girma kowa akwai gaba da shi ne to saboda haka yan uwa mu tsaya tsayin daka mu kiyaye wannan domin mu rayu lafiya da wuya an san kowanne da irin abin da Allah yake jarrabarsa da shi jarraba ce kowa da abin da Allah ya sai Allah ya sa wani ɗa mai tsananin tausayi mai biyayya mai girmama uba amma uban ko uwa sai su zama ba sa gani kawai kai baka iya ba kana kokari kawai ka samu uban da zai tajin haushin ka ko uwar da za ta tajin haushin ka ce ta faɗa da kai to kai kawai ka gode Allah ta nan aka bullo maka jarraba ka kenan ka yi kokari ka haye tunda su aka ba gaskiya su aka ba alkhairi su aka ba albarka kawai mai naka yana gunsu Allah ya ce ba gunsa da kai ba zai yadda da kai ba ba zai soka ba sai sun soka sun yadda da kai ba hadisi ba ne musulun ya rawaito annabi shi rizal lahi fi rizal walidai yardar allah a cikin ɗa tana cikin yardar iyaye wasu hudun lahi fi su hudun walidai fushin allah da mutum yana cikin fushi na iyayensa in babanka babanka mamanka suka yarda da kai suka ji daɗinka to Allah ya yarda da kai Allah na jin daɗin ka ka haye ba abin da zai gagara gare ka a duniya amma in ka sake baba ya fushi mama ta damu da kai to ba kai ba yardar Allah haka kake a can halara ko ba abin da za ka samu sai wahala saboda haka muna roƙon Allah ya dafa mana ya taimaka mana amin duka masu iyaye cikin mu Allah ya ba su ikon bi da gamawa da su lafiya Allah ya ce ya yi umarni a kyautata kyautatawa ga iyaye shine a nemi albarkarsu a bi su a taimaka musu a gwada sun iya yawwa ka gwada sun iya kawai abinda Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kenan amma da ka yi musu ko ka ja da su to shi kenan yanzu ba ga shi abin da ya faru da babban malamin nan da muka faɗa ba wannan kisa mashahuriya mai silsilar naurin zakiya ya kawo ta shajarata a shajara cewa bawan allah malami babba dugari almajiransa ne ba dama shi yake wa'azi a ji shi ne mai mutane komai ga biyayya ga kyautatawa uwa ababansa ya koma ga Allah sai uwar yake tabi yake tabi komai take so shi yake yi sai ya ce mata yana so zai je aikin hajji sai ta ce ba ta masa izini ba sai da ya nemi zai je aikin hajji aikin hajji da almajiransa za su tafi so arba'in shekara arba'in duk shekara yana lallaba ta ta bari ta ce yana haƙura aikin hajji ɗaya ne daga rukunan musulunci kuma aikin hajji na Allah ne wajibi ne ko mutum ya je ya yi amma ya bita ɗin sannan ta ce ya je ɗin sannan zai je sannan Allah zai karɓa aikin hajji sannan hajjin zai yiwu shekara 41 almajiransu suka haɗu wajen su 70 da wani abu suka ce ana so bana malam ya ce to zai tambaya in ta bari maman nan ta ce ita ina ita bata yi izini ba ya ce mama ina so ki gane wani abu abin nan fa wajibi ne a kai na in je in yi sannan na bi ki shekara arba'in ina bin ki kin ki yarda in je in yi ya kamata ki ban da in je ki dubi Allah ta ce sai ka yi ka san manya ba dai surutu kake ba to sai ka yi in dai da izini na ne ban yi izini ba bana ma ba za ka je ba to nan ne kuma sai zuciya da shedan sai ya kwashe shi da wani karatu wani karatu wani wani ya isfaya sai ce ya aitin na aikin hajji ne kawai ko ta yadda ko kar ta yadda gaskiya bana zai tafi sai ka zauna ko za ka shekara ɗari inda zai mutu bai je hajji ba har gaban allah sunansa alhaji saboda biyayyar uwa da in ba ce ran ko ya je hajjin Allah ba zai yarda da hajjin ba to shine ya zuciya da shirin ya zaga shi kawai sai ya tafi tare da almajiransa suka kama hanya maman ta rufe ɗaki ko sallama suka tafi ga jama'a ka gare mai almajirai irin wannan ai ko gaba da maka ne zai je cikin girma sama da kusan mutum ɗari ana tare da kai da almajiranka wani ana ce masa hidima a tafi nan garin a kwana a je nan garin a tashi a je nan garin amma da yake ba izinin uwa suna cikin tafiya suna tafiya kawai sai baki ɗaya mutanen nan sai suka ɓace masa sai ya gaba kowa a wayi gari duk jama'an nan ya nemi kowa ya rasa da Allah ya raba su shikenan sai ya haƙura ya kama tafiya ya je nan garin ya kwana ya je nan to ranar sai ya je wani gari cikin dare in ya fita wajen garin zai shiga daji ga dare ya yi dama al'adarsu in dare suka samu waje su kwana su tarisi sai ya samu wani gefe masallaci a bakin dajin wajen garin kafin a fita wajen garin sai ya shiga masallacin ko kayan da zai rike babu saboda almajirai sun rike masa kaya sun bata kuma kasan idan mutum ya rasa masoyansa ko a tafiya ne to azaba zai gamu da ita don ko alkiyama idan ka wayi gari ka ga baka ga yan uwanka ba baka ga duk wanda ka sani ba ba kowa ka ganka cikin bakin wasu mutane ka ganka cikin samudawa da adawa kai kuma ga ka ba dan can bane ka wai ga ka nema mutum kano ka rasa ka nema yan wazifa yan uwanka ba kowa to alama ce ta za ka shiga wuta za ka ci wuya to saboda haka da ya taho sai ya samu masallaci ya alwala yana ta nafila yana ta sallah yana jiran gari ya waye ya shige to a cikin garin sai wani dan fashi ya shiga wani gida ya kwashe kayan gidan ya samu ya daura matar gidan ya mata fyaɗe da ya gama amfanin da zai da ita sai ya yanka ta sai ya fito ya kamo hanya mutane suka biyo shi ana ihu barawo ya fito da gudu tuni ya daji ya bace da suka to sai suka zo hanyar bakin dajin sai suka ga mutum yana nafila a masallaci waliyin Allah babban malami shehi shak ana ya zama shak sai suka ce a kun ga barawan nan munafiki nan ya zo yana nafila ƙarya ya saje sai da so su cuci bayan Allah ya yi kama da mutanen Allah yana sallar ƙarya yana bai san me ya faru ba da suka cakumo shi cikin daren nan suka yi duka suka zane shi wasu suka ce a yanka shi a kashe wasu suka ce a'a sai masu hankalin ciki suka ce a ɗaure shi jikin bishiya sai gari ya waye mai gari ya zo manyan gari su zo su gan shi abinda suka yanke hukunci sannan a yamma duk yana jin su aka ɗaɗɗaure shi jikin bishiya kafin gari ya waye ya kumbura ya sintim numfashinsa na ɗaukewa gari ya waye duk gari aka taru aka zo ga ɓarawo an kama sai sarkin ya ce to abin da za mu yi za mu yi masa duka sai mun tabbatar ya kusa mutuwa idan kuma wannan dukan ya zama ya kashe shi to shi kenan majiya karfi su yi duka in an gama dukansa za mu yi masa kuma wani hukuncin sai aka sa karci da abin duka suka dinga tafkarsa aka dinga tafkarsa ya dinga zub da jini ta hanji ta baka duk jikinsa ya farfashe sai da suka tabbatar kamar ya mutu aka yadda shi aka ajiye sannan manyan gari suka ci gaba da shawara a je kawai a binne shi can sai aka ga yana nishi yana nishi ashe bai mutu ba sai sarki ya ce a kawo wuka da aka wuka sai suka yi makaɗa umin hilafin aka yanke cinyarsa ta dama kafarsa tun daga duwawu daga cinya aka cire na dama hannunsa kuma na hagu tun daga kafada shi ma aka cire sai suka ɗaga shi suna jefa shi jini na zuba suna buga shi da ƙasa sai suka yarda shi shi kuma yana ta kuka yana ta ihu ruhinsa ya dawo da za su bar shi sai suka ce wannan shine sakamakon ɓarawo mai haura gida mai yin zina da matan mutane mai kwashe musu kaya sakamakon hukuncinsa kenan a nan ne ya ce da allah su tsaya yana da magana يا ليتني قلت هذا جزاء آك والدته ina ma ca ku kai wannan sakamakon mai saba wa maganar uwarsa ne ni ba barawo ba ne ni ba mai zina ba ne laifina uwata na sabawa na fito ba izininta shi sa na gamu da wannan hukuncin sannan sai suka dube shi suka ce wannan bai kama da barawo ba kai mai gari da mun yi tunani ai za mu ga me ya sato ina kayan to ladu wanda ya saba wa iyayensa bashi ne Allah baya kyalewa to kun ji babban malami alarama malami masani mai almajirai mai shiryatarwa ya ja da uwarsa akan zai tafi aikin haji hajin da bai je ba kenan mai rubutu yake cewa labarin sai zama abin ɓuya ba mu sani ba ko a nan ya mutu ko kuma ya yi gaba amma an tabbatar daga wannan duka da yanke ƙawahuwan shi ne ya zama sanadin mutuwarsa bai kuma ganin ɗaya daga almajiransa ba kuma bai je makan ba kuma bai samu dawowa gida ba kuma azaba da ɓacin rai tun da ya fita ba izini tukuna sai ya je can wannan so mun taɓa ne duk ibada mutum ya saba uwa da uba sai ya kwana jahannama wannan alkawarin Allah ne Allah ka kiyaye shi ne Allah ya ce imma ya bari ganna inda kalkibar a haduhuma au kilahuma imma ɗaya daga cikinsu ya girma ya tsufa a wajen ka lallaba ka bi shi ka kuma wato nemi albarkarsa kai masa ihsani mama ce Allah ya daɗar da ita tare da kai ko baba ne aukilahuma ko kuma su biyun da baba da mama duka suna tare da kai kai ta lallabawa komai girman ka komai daraja ka komai shekarun ka inda suna nan kai yaro ne ka ɗauki kanka da kai da ɗan yayayye ɗaya ne inda uwarka na nan ko ubanka na nan ba ƙaramin kuskure ba ne mutum ya ɗauka yana da shekaru ko yana da gemu ya furfura kake kallon wannan ko kai kana da 'ya'ya ko kana da abin duniya ba ka da komai kai babu ne yaro ne zero ne inda ɗaya na daga ciki uwarka ce take nan ko ubanka ne to ka ɗauki kanka kai wani abu ne to ka yi kuskure ka fara ɗaukan kanka kai yaro ne kai ba komai ba ne baka fice amma ke ka ce kul saboda uwa na nan ko uba na nan ba zancen girma ba zancen shekaru kai yaro ne ko da 'ya'yanka sun fi 'ya'yan kowa yawa a duniya saboda haka kar Allah ya ce ka girmama su ko da su duka biyun ne ko ɗaya ne fala ta kullahuma ofin kada ka ce wa ɗaya daga cikinsu ko su biyun kar ka ce musu tur ko kai kar ka faɗa baba na magana ko kuma mama na magana ka fala ta ma ko ka ce ofin ko ofi ofi kalma ce mana ta kamar gajiyawa ƙosawa wani babansa zai magana ce kash kash kash fa karkace idan ka sake baba na magana ko mama na magana ko baka ce ofin baka kosa ka tafi ka bar su ka daina sauraron su ka ce ofin za kuma ka ga offofi karka ce ofin karka ce kashi in fala ta kullahuma Allah ne yace kuma komai za su faɗa ko sa ka za su yi a gaba su ta danna maka shar suna zagin ka duk abin da za su ce maka karka karka karka kosa karka yadda zuciyarka ka ji ta yi wani jin damuwa da za ka ce tir ko ka ce kash ko kuma ka san wani ce mama ah an gama mama na magana ka ce mama duwanda kaiwa haka ai ka gama ce makofin kawai abin da za ka dinga cewa na'am insha Allah abin da ake so za mu yi mana addu'a haka za a yi ka je duk inda za ka samu ka samu ka samu kuɗi dubu ɗari ka kai masu ka ce je ne ya ɗan riƙe wannan in ka kuma samu ka kai ba kai ko dubu goma ba ka da shi kai wannan talaucin ya ja ka ka faɗa garari ka ce insha Allah mama haka za a yi abin da ba zai yiwu ba ne uwa za ta ce ko uba ka ce an gama in ya so kwa sanya da za ku yi daga baya amma ba a musu da su ba sa cewa a yi nan ka ce a yi nan hajiya na cewa ko babanka ne ya ce maka ba nan ne gabas ba nan ne wai za ka kalli yamma ka bar gabas ɗin inda ubanka ya ce nan ne gabas ba nan masallaci muke ba ubanka ya zo ya ce nan ne gabas kalli can ɗan kai sallah idan kafin ka ƙare ya gane nan ne gabas ya ce juyo ka juyo in an ka gama sallah bai gane ba ka ci gaba da sallah ka kai da sallah ka ta yi saboda mutuncin uba a gurin Allah saboda haka karka ce musu uffin wadatan karhuma karka tsawatar da su masu dakawa iyaye tsawa kuma tsawa fa irin a ce kai ba haka ba ne tsawa ga iyaye yayin da babanka yake magana ka zo da wata magana akai ka yi tsawa shiru za ka yi kuma yayin da ka kalli maganar ubanka ko uwarka shirme ne ba haka ya kamata ba ko baka motsa ba ka yi tsawa ka shiga garari shi sa ake wahala yan uwa ko talauci da halin da muke ciki da musiba da cututtuka taɓa ruhin iyaye ne da za mu tsaya yadda annabi ya nuna mana allah ya ce mai kowa ya riƙe ya yi haƙuri sai da haƙuri ba kai suka zo da kai malam a ubanka bai auri uwarka ba yanzu ka san a inda kake muna alamun zarri ƙarshen ta kai banza kana alamun kwata an zo da kai a can amma ubanka ya auro uwarka ya sa ta kalifu ya haɗa a komai Allah ya bayar aka fitar da kai me ya kamata ka yi wala ta kullahuma uffin wala ta harhuma to Allah me za mu ce musu ne mu dan mu zauna lafiya wa kullahuma qawlan karima ka faɗi zance mai girma mai taushi na magana kai ga iyayenka ka lallaba kai magana mai daɗi magana mai daɗi alheri ce duk wanda aka yi magana mai daɗi yana farin ciki balle uwa balle uba su suka fi kowa son kai abin kirki yanzu mutum yanzu yadda za ka ga iyaye suke son yaya sai wani ɗan ya zo ya gaya ubansa da uwarsa magana mara kyau uwar ta gane uban ya gane amma an wasu za su gane sai ya maza ya juyar ya mai da magana alheri ya mai da ita mai kyau ya danne ya haɗe amma magana mai daɗi annabi ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqatu ko ma wa ka gaya wa kalma mai daɗi ka samu ladan sadaka wata rana hajiya take gaya mana ta ce zance mai daɗi shi ya janyo barawo yana cikin rumbu ya yi sata ya kai ya dawo ya dawo zai kuma ɗiba a cikin rumbu sai mai rumbun ya zo ya sata barma da matarsa suka zauna da yaransu suna ta hira zai lebo ya fito sai ya koma suna ta hira suna ta hira suna hira zance ya daɗi daɗin zance ya daɗi shi ma yana ciki don daɗin zance shi ma sai ya tuntsire da dariya kaga aje wai zance mai daɗi ne ya sa ɓarawar rumbu a cikin dariya a isa shi dariya a cikin rumbu to balle iyaye ka kulla kuma ƙaunar karima ka faɗi zance wanda yake mai girma gare su kyakkyawa ka faɗi abin da za su yi farin ciki su ji daɗi kar ka faɗi maganar da zai ta da hankalin iyaye kowace iri ce dai magana ce mara daɗi to kar ka yi ta gabansu واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لهما جناح الذل يا كي دان Allah ya ce ka kwantar da fuka-fukanka na kaskanci lahuma gare su ka durkusa ka tsuguna na ji wani yana cewa ya gaiso wai babu tsuguno a musulunci ba tsuguno a musulunci wannan al'ada ce to ko al'ada ce mai kyau ce tunda kuma ballantana gashi Allah ya kawo wa lahuma jana zulli fuka-fukai dan adam fuffukensa hannuwansa to an ce ka durkusar da hannayenka ka kwantar da su hannayen za ka tura ƙasa kai ka tsaya ana cewa ka ba ka ba ubanka hannu kawai salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ko gairu salamu alaikum ka durkusa ka tsuguna a ƙasa kafaɗinka duk su kwanta laguma ga uwa da baba eh kana kuma ɗaukan kanka ba komai ba ne ko kai mai ko kai waye jana hazulli na ƙasƙanci ba durkusan da za ka yi durkusa uban yana kallo kana da jin wani abu ba ko ka durkusa irin durkusan da 'yan birni suke wai ya zama daidai kan da ya ce baya girmama iyayen sai wani dan yi durkusa yana kada bukulli za ka kada uwar kama ai ka ba ka ba a tsuguna yana wani dan karkada bukulli ina ina yi ne ina ina yi ne ba ka durkusa ba ka durkusa haɗas yawwa to shine jana minar rahamati na rahama da kwantar da kai da kuma tausayawa kai ka kalli ubanka dan Allah ba za ka ji tausayinsa ba komai karfinsa ba a gurin samar da kuma duk karfin ya fara karewa aka fara jijjiga shi da ubanka bai haife ka ba yanzu ya baka karfi ka san sauran da uwa da uba tausayinsu ake ji komai wadatarsu komai girmansu komai lafiyarsu komai isassu kawai ka narkar da kanka kai ta tausaya musu waɗanda saboda aikinsu suna kabari ma ba a ce ka bar musu addu'a ba kai ta musu hidima abin duk da ka san suna so sai ka yi ka ci gaba da yi kar ka bari wannan ka san yana gaisawa da ubanka to lallai ka tsaya tsaye da ka kaga kana girmama shi domin haƙƙin baban mun ji kisar abdullahi da umar ai Allah ya ƙara yadda gare shi Amin.
sahabbai ma sannan sun tafi sun ƙare su ne manyan ya taho zai je maka aikin hajji da jama'a da yawa suna tafe suna tafi a daji suna tafi sun je su- sun sai wani gari sun tsaya sun gama abin da suke sun kuma tashi sai aka ga sayan na abdullahi ya ga wani dattijo sai ya tsaya mutumin ƙauye sai ya gaishe shi yana kan tafiyarsa shi ma sai ya ba shi doki da yake kai ya ce ga doki ya ba shi hadiya jibbarsa mai kyauta jikinsa ta isa ya sa masa ya naɗa man rawani ya cire rawanin kansa sandarsa ya ba shi duk guzarinsu sai mutanensa suna ta kallo a ya haka ya abdullahi mutumin kawai dan abu dan kaɗan ka ba shi ba ya isa ba ka ba shi dokin ka ka ba alkyabba duk garin su ga irin wannan jibba ta ka ya ce kai wannan mai girma ne sai ba su kissa ya ce wata rana akwai wani mutumin babana wani mutumin babana sai da na umar kenan ya zo gurinsa to lokacin da ya zo wannan mutumin ban san shi ba babana ma bai san shi ba amma wannan mutumin shi ya rako wannan abokin abokin babana ne da suka gaisa sai suka ce ya fito waje ya fito waje suka gama ganawa ya fito suka tafi ba fa abokin uban ya gani ba abokin abokin uban nasa ne ko kuma abokin tafiyarsa da ya rako shi na taɓa ganin wannan ya rako abokin babana gurin babana shi yasa neman wannan hidimar to kaji masu albarka amma yanzu yara ya suke yi ba ma abokin ubanka ba kanin ubanka ma bai isa ba uban nasa ma bai isa ba ya za mu ga da kyau Allah ka kiyaye Amin.
yace abinda zaka ga ka ce wa kul kai addu'a ka ce rabbi ya ubangiji yarhamhuma kai jin kai ga uwata da ubana kamar rabba ya nisa gairan kamar yadda suka yi raine ni suka yi jin kai gare ni ina karami
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ce wato rabu kuma ubangijinku Allah ya ku bayi a alamu shine mafi sani bi mafi nufusikum da abin da yake cikin wato zuciyarku na bin iyaye ko na saba musu Allah shi ya fi ku sanin abin da yake cikin wato ainihin zuciyoyinku amma ku sani abin da uba iyadda da cewa shine girmamawa a wajensa to shine har a gurin Allah shi Allah ya sani akan birru abinda baba ya ɗauka ko mama ta ɗauka wannan wulaƙanci ne saɓawa ne gare ni ko da kai kana ganin girmamawa ne to wannan abin shi ne allah ya sani a tare da kai shi ne saɓawa komai ana jingina shi ga allah amma a halara guda uku nan su allah yake wakiltawa kasan komai dai allah ya sani ba a neman a ce ba ma hadisi ya inganta ba la yanzuru ila afalikum wala amalikum walakin yanzuru ila qulubikum ko to zukatan ku Allah dai ya sani to amma idan ka zo gaban iyaye sanin ka ne sanin uban da shi Allah yake aiki ba wai da shi sanin Allah ba idan mace tana tare da mijinta tana yin abin da ta ga dama yayin da mijin nan ya ɗauka wance kin raina ne ba ki san mutunci na ba ko da zuciyarta ba raini ba ne ruwa ruwan Allah da wannan abin da zuciyarka ta ɗauka da shi Allah yake hukunci abin da uba ya ɗauka a ransa ɗaya ne masa to kawai shi kenan shi sa za ka ga ana lallabawa ko cutar uba za ka yi ka kwantar da kai ka lallaba inda ya ɗauka alheri ne sai Allah ya yafe ya mai da abin alheri amma yayin da kake ganin kai wani mai taƙiƙi ne kai Allah ya sani me Allah bai sani ba idan ubanka bai yarda ba bai san cewar ka girmama shi ba idan uwarka ba ta yarda ba bata gane girmama ta kake ba duk abin da za ka yi ba ruwan Allah sabawa ne sai zuciyarsu sun yarda wane ya girmama ni wane ya yi min hidima wane ya bi ni to sannan ne wannan za a tura ta a tura zuwa kwamfutar Allah sannan Allah zai amfani da abin da su suka yarda da shi haka ma shehi da muridinsa saboda haka in takunu salihin in kun kasance masu wato nagari masu biyayya ga iyaye kuna ba da haƙƙi fa innahu haƙiƙa ubangiji kana ya kasance wato ainihin gafuran mai gafara ne lil awabina ga masu komar da lamari zuwa gare shi masu yin da'a mai kyautata wa iyaye to ko da yana da wani laifi tsakaninsa da Allah albarkacin kyautatawa na kaga Allah ya yi balanza gafara bai fane ma'afuwa ba amma Allah ya ce shi wato kana gafuran lil awabina sauran laifuffuka da tsakanin yaro da Allah to Allah ya yi alkawarin yafewa in dai mama da baba suna jin daɗin ka kuma idan mutum yana neman rufin asiri ya bi iyayensa idan mutum yana son arziki ya bi iyayensa idan mutum yana son kwarjini a ganshi a ce wannan kai ya yi ya bi iyayensa ba wai kuɗi ba ne ko karatu kyautata musu ne duk laifinka duk saɓanka Allah sai ya rufa maka asiri in dai kana daɗaɗa wa iyayenka Allah ya rufa wa fir'auna asiri menene aka samu aikin kwarai na fir'auna shi shaidani ne la'ananne ba irin sama a shaidanu ba wani abin da za a ce ga aikin kwarai fir'auna fitatsinan farko kenan zai sa mutum a gasa shi a yago shi a sa gishiri a ci kuma wajen zamansa bayan mutane ne in ma zai tafiya ya shiga gari a gewaye itatuwa za a shimfiɗa a ƙugunan mutane ya hau kai ya zauna da rarrafe suke gewaya da shi don isa kuma Allah ya gaya mana yana da wani wajen gasa mutane wa fir'auna zilauta ji an kafa nan an kafa nan ya za a gasa mutum wuta na juyawa da shi ta ya ga rumis daddaka a ce sha ruwa kawai a ci gaba da shan giya mana harka daga yin barnar da ta kai wannan amma Allah ya rufa wa fir'auna asiri har yayi ya gama ba a taba kama shi ba a ce yau ga fir'auna ammar ko hukuma ta kawo masa farmaki ko wasu yan ta'adda sun zo sun yi nasara a kansa ba a taba yi ba da aka binkita me ya janyo fir'auna ya yi fashi fir'auna ya yi sata likafanin kabari fir'auna ya yi tara hanya fir'auna ya yi duk abin da kake tunani wani abu na aibu da za a ci zarafin bayan allah ba abin da fir'auna bai yi ba to sai nan ya yi wani babban laifi ya je ya samu ɗan sarki ya yanka aka tabbatar shi ne aka ce a biyo shi a kama shi kwamishinan 'yan sanda da kowa hankali a tashi aka biyo fir'auna har gida shugaban 'yan sanda na ƙasa ya zo ga fir'auna ga shi da ya zo ya ga fir'auna a gaban uwarsa ya ga irin hidimar da yake da ladabin da yake da yake yin sandan irin na da ne masu hankali sai ya dawo baya ya tsaye da yaran sai shi kun ga wannan kun ga wannan ba zai tafi ba cewa za mu kama shi to za mu kama kanmu ku bar shi kawai ranka ya daɗe saboda mai cikaliya da yake uwar sama girmama uwa da ladabi saboda haka sai ya dawo suka kyale shi ba taba kama shi ba ko bai taba fita ta'addanci bai nasara ba saboda duk inda zai tafi sai ya ce da uwar zan je kaza zan tafi za mu fita ta ce to dan da ta gama polis sun zo ai sunansa aunu sai ta dinga masa yare ta hikima ta gano su shi bai gani ba sai ta ce fir aunu an san fir guduko fir aunu ba su kama ka fir ka kuma san maɓallaci ne ka san uwa gudu gudu aunu da suka ji uwar ma tana cewa ya gudu a ce kai wannan tana jin daɗinsa ya'ya nawa ne iyayen suke so foli ya zo ya kama shi ya tafi su huta ko ba ga su muna ji a rediyo ba wani ya ce da kansa ma ya kama dan ya kai polin a rufe shi bai san me ya janyo aka sako shi ba ka ga tsiya ta kai tsiya to fir'auna ya gama rayuwa ya kare kakab har ma ya kai ya isa ya ga ya shekara 400 ko ciwon kai bai taɓa yi bai ce kawai shi ne ma Allah duk abin da zai yi ya gama sai ran da Allah ya so kama shi kawai Allah ya kama shi amma a rayuwa bai ji kunya ba to idan kana da uwa ko uba za ka je harka idan za ka tafi baka gaya musu ba ko kana ɓoye musu tun farko kai wa kanka hukunci sunan wannan abin ɓatacce kuma ba zai yiwu ba idan wani kuɗi ne za ka je nema ko wani fatauci za ka ƙulla ko wata harka za ka je kana neman wani connection wani ma ƙoƙari yake bari ya je ya samu kuɗin mama da baba ba sani ba zuwa musu hidima ba sani ba ko to ba za ka samu ba kuma abin nan a fili ne saboda haka mu tsaya sosai mu tabbatar iyayenmu su yarda da mu mu masu bin su ne masu girmama su ne in ya so sai kuma mu gaya Allah zai da mu za mu ga alkhairi na'am
إن تكون الأم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا mu ma zo wajen haƙƙin iyaye fedewa muke na faɗa jiya ko za ka samu malami ya iya karatu amma kila ya yi rigima da iyayen san ya zo nan sai ya burin burin a shige dan bai bu ba amma muna goda Allah الحمد لله mun bi za mu faɗa muna so duk masu iyaye su bi domin su samu gama lafiya in ka ƙi bin iyayenka talauci ma kaɗai ya ishe ka tsufa kuma ya zo a fara bugawa duk wanda ka gani a wahalcen na to to ka- ka tab- ka sani an taɓa haƙƙin Allah ka ba mu dacewa Allah ya ce kuma wa ati zal qurba haqqahu ka ba ma abocin kusanci haƙƙinsa shine ma abota na zumunci na alkhairi a ba su haƙƙinsu a kiyaye domin kiyaye haƙƙin ɗan uwa kiyaye haƙƙin iyaye ne wannan ya ce kuma ɗan uwansa yake ki to fa ya faɗo kan iyaye na zumunci a ba ɗan uwa haƙƙinsa ko shi ba zai baka ba ka gaishe shi kana da dama ka yi masa alkhairi ko ba zai gode ba don wani hassada ma ta isa baya iya cewa na gode to ba shi haƙƙinsa don ba da shi kake ba in kana da hankali dawa kake da inna da baba ne inna da baba ne ba ɗan da babanka ya haifa ba ba ɗan da innarka ta haifa ba ko magen da innarka ta- ta ta raina ta zauna ka girmama ta in kana da mutunci ko kadangare ne ka ga yana biyowa ta katangar ta ga ɗakin uwarka in ka gan shi ka ji kana son sa balle ɗan da ta haifa in ka ga mutum yana shaddada wa ɗan uwansa kaga yana kin dan uwansa ba ya ma uzuri sharri kawai ka kyale shi da iyayen yake an gama sa shi cikin can duk abin da ake tsoro ya gama fadawa ciki shi sa daga biyayya iyaye san juna da ba yan uwa haƙƙinsu da kulawa da zumunci da haƙuri ko mai dan uwa na zumunci zai ma daure ya haƙuri cije tuna baba tuna mama to in aka yi haka kai ba da shi kake ya isa da mama da baba kake in kai ma fada da shi ko ka soke shi ko ka zage shi ka san da wa kake in ka kyautata masa ka san da wa ka ga zaji ka ji dan rakiya abokin uba ka ji ya girmama da Abdullahi dan Umar ya masa to yana ga dan uwan da kuma uban ka ya haifa wal miskina ka ba kuma miskinai wato haƙin su wabin sabili da dan tafarki wajen bai wannan wala tabzir kada ka yi mubazzaranci wato tabziran mubazzaranci wajen ciyarwa da taimako a kai bayar da abin da za ka iya bayarwa daidai gwargwadon yadda zai wadaci wanda za ka ba na ɗan uwa daidai haƙƙi in miskini ne ya zo abin da za ka iya ɗan bashi ka bashi ka ɗan rage wani abu saboda shi ƙur'ani shari'a ne da haƙiƙa ba zai baka ka koma kai kyautar ɗaka kai kuka ba fa kada kai almubazzaranci duk ka tattale komai ka bayar kai kuma ka zo kana maula Allah baya son haka yawwa
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا hakika masu almabazzaranci masu watsar da dukiyoyinsu a- a- a- a riya a banza a ciyarwa ba ta Allah ba a he ya ba da miliyan kaza ga kuma bayan Allah suna nan ba su da naira goma ma ishirin wani yake so ya ci kwaki cikinsa da kullewa ba ruwanka da wannan ga wani dan uwanka can yana wai wai amma can ka bugi kirji kana cewa an ce kai to mubazzari kenan Mm.
to hakika masu almubazzaranci sun kasance yan uwan shaidanu a bisa tafarkin shaidan suke saboda aqidar shaidan suka dauka na asani na riya wa kana shaidanu kafuran li rabbih hakika kuma shaidan mai yawan kafircewa ne ga ubangijinsa ni'imomin duk da Allah ya ba shaidan to shi shaidan kafircewa yake to idan ka zama ka zama haka ka zama dan uwan shaidan وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا idan har ta kai ka bijire daga barin wato ma'abota kusanci ko maskinai suka zo maka baka ba su komai ba babu abin da za ka ba su ko kuma kana jiran abin ya zo to karka damu an zo an tambaye ka baka da shi ko kuma abin da za ka dan bayar babu dan wanda za ka yi amfani ne da shi ba za ka iya bayarwa ba to babu komai karka ainihin karka damu kanka kuma karka bata musu rai bijire wannan da ka yi ka ƙi baka ba su ba ko kuma babu shi da za ka ba su ibtiga a rahmatin min rabbika kana saurare neman rahama daga ubangijinka abin da za ka bayar babu kuma kai kana son ka bayar shi kuma miskini da ya zo kawai ka bashi kawai ka bashi wani maca zai kawai kake ka bashi kuma bai san halin da kake ciki ba kai kuma kana neman allah ya kawo wani farala ka samu ka bashi tarjuwa wata farala kake saurare na arziki allah ya kawo to idan har mutum ya zo baka da abin da za ka bashi to allah ce faƙullahu ka faɗa gare su suna ma'abota kusanci da talakawa ƙaulan ka gaya musu ƙaulan zance mai suran wanne yake mai sauƙi mai daɗi wanda za su ji farin ciki domin daɗin magana ma sadaka ne ka yi haƙuriwa ne akwai abin da nake jira in sha Allahu in ya samu ba komai to ka same ni zero ban da kuɗi wani talaka in ya zo ba ka da shi ɗin kai kai ka kunya kake kace ban da shi dan ba zai yadda ba saboda wani ma sai ka zaunar da shi kai ma karatu alaƙar nan fa da kake da ita da Allah haka nake yadda ka ga bai baka ba ta iya yiwa ne ma bai bani ba ba dole bane yau ni Allah ya bani ba haka bane ka danga talakawa su danga yin hakuri ko ka ce mutum ka ga koyo ka same ni ɗazu na kashe ba ni da kuɗi sai na samu yaushe zan dawo kaga duk inda zuciyarka take da sanyi ta iya yiwa ka ji zafi yaushe zan dawo in karba to ka gaya mun yaushe Allah zai bani ni ko sai in gaya ma yaushe za ka dawo Lagara lafiya.
Haka suke yi, ai sun sani. Sai godiya. Allah ya lallaba bawa shi kenan to ka kuma har Allah ya sa wani ya zo ya ce ka bashi to ka gode Allah ka lallaba ka yi zance zance mai daɗi mai taushe kawo ruwa a sha ba komai Allah zai mana buɗe wannan lamari na ƙasar nan dai sai addu'a ba komai sha Allah Allah zai warware in wata magana ce ko wani magana ka kwantar da hankalinka ka daina damuwa kawai ka tafi gida za mu haɗu insha Allah to duk sannan Allah ya baka ka tuna kai maza ka neme shi ka bashi in kuma ya dawo aka ce ya dawo ya gaisuwa zai tafi ka ce to kar ka yi fushi ka ce kaga mutum ya tabi na sai ka ce bashi ha ba bashi ba ne ba bashi ba ne bashi ne nani ka bashi Allah zai maka alheri eh haka ake so
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كل البسط فتقعد ملوما محصورا ولا تجعل kaga duk maganan nan fa da Allah ne yake gaya wa annabi tabani rabbi ne fa ahsana ta'dibi Allah da manzon Allah yake amma mu kanmu in mun zo fassarawa kanmu muke kawo ta domin maganan nan Allah yana yi da annabi annabi hushanan ne mu ake koyawa shine Allah ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila uqika kada ka sa hannuwanka abin kullewa a zuwa a wuyanka ka san dai mutum ya sa hannunsa ya kulle aka kulle masa a wuya ai ka san talaka in ya zo eh nisa da aljihu ko kamar irin ka je mutum ne a kantinsa za ka zo kana neman maula ya fito a fasace yana fito a kawai maka haka ya ya ka yi kaga hannun da ya yi nisa da aljihu an shi da garari kan kasan ba za a baka ba to kar ka yi haka to wannan da mu ake annabi ba haka yake annabi sufar annabi ba amma tun da Allah da mu yake don mu ɗau abin da muhimmanci sai yake magana da oganmu don mu san abin babba ne yauwa kada ka haɗa hannuwanka a wuya ka kulle ka ƙi bayarwa sannan wala tafsada kada ku kuma ka shimfiɗar da hannuwanka cikin sayar cikin baiwa kullal fasɗi dukkanin shimfiɗawa komai ka bayar komai ya ƙare fata ƙa'uda sai ka zauna maluman wato ainihin abin zargi mahsuran kuma abin yankewa alkhairi ka zama mai hasara ba komai tare da kai a nan akwai laffu da na sharin murattab na masu balaga can da aka ce la ta ja'al yadaka maqlulatan ila unkika kaga ka hana ko to fata ka uda maluman za ka zama abin zargi gurin masu bukata ka taimaka musu ka gani da Allah ya ce kuma idan za ka taimaka wala tastabha kullal basdi nan kuma fata ka uda mahsuran sai ka zama tababbe ba komai komai ka bayar ai kai ne mai baiwa mata kama ciki ba ta da komai ka gama ka bayar ba komai an tashi wani ma ya matso ya ce ka ba shi kacewa ya ce ai da an ba su wani to kaga za ka zama wancan halin ka zama abin zargi wannan halin kuma ka zama mai asara ba ka da komai to ba a son haka
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بإباده خبيرا بصيرا حقيقة أبنجنك يا رسول الله يبسط الرزق هنا شنفد أرزقية يلوى تاشي لمن يشاء وبوان يسوع باس ملل الله كبام كيلوى تامنا ويقدر yana kuntata arziki ga wanda ya so Allah kan ka kuntata mana innahu haqiqa ubangiji Allah kana ya kasance khabiran masani basiran mai sani kuma bi ibadihi da bayinsa da abin da ya buya da abin da ya bayyana ba bayinsa Allah dai ya sani na arziki da kuma wanda zai bawa Allah ka ba mu
ya san ban Allah zai karbi musulunci karbi addinin musulunci so eh
alhamdulillah mun samu karuwa an ce ga wani dan uwa ya zo zai karba addinin musulunci alhamdulillah kai ne kana jin hausa to alhamdulillah kana yin wani addini ne da alhamdulillah ka watsar ne kawai kai na gida ne ka dawo gida muna maka murna Allah yana son ka kuma Allah ya ƙara son mu saboda ka sai kai kuduri za mu lakala maka kalmar shahada duk abubuwan da ka sani ka gada na iyaye suna yi na sallah da abubuwan da da can kai ma ka yi ka daina ka fita daga musulunci yanzu za ka dawo sai ka ji da kyau abin da zan faɗa sai ka faɗa ka ce ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وحده وحده وحده
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله abin da ka faɗa cewa ka shaida ubangiji allah ubangiji ne guda ɗaya ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi ka yadda annabinmu muhammadu okafu shi kuma ka shaida ka yarda bawan allah ne kuma manzon allah ne to saboda haka mu ne maka murra ya sunanka ahmad dama can sunanka baka canja ba da ka tafi yawo to sunanka ahmad ka rike sunan annabi muhammadu ne daga yau sunanka ahmadu kuma allah ya ta jallon asken ahmadu cikinka ka rike addini da kyau sallah komai ya wajaba a kanka kuma ko yanzu ka tashi za ka je kai wanka kuma za ka yi sallar la'asar kuma ba za ka kuma cin komai ba daga nan har sai rana ta faɗi an yi kiran sallah sannan mu sha ruwa tare da kai gobe kuma za ka tashi da azumi tare kuka zo ko to da ai bayani zai je wankan janaba sannan kuma ya kama bakinsa ya yi sallar la'asar da magarba mu ci gaba da sallah da abubuwan da yake wajibi a kanmu na musulmi Abda.
a yi masa bayani zai ci gaba Allah Ubangiji ya bar mu cikin addini.
Ga Alhamdulillah.
wasu wasu za su karɓi ɗariƙa.
To, masu Bismillah, kawo kuna da alwala?
ina masu kawo Kuna da alwala?
tijjaniya shigo ainiya Allah ka bar mu ciki muna yi muku murna wanda duk ya zo shiga ɗari ka shehu tijjani shehu tijjani ya ce mai masa murna saboda haka muna yi muku murna za ku karɓi alkawari da kuma ainihin wato abu na manzon Allah shine ɗari ka shehu da farko akwai sharuɗa guda shida idan kun je kun yarda kun amince sai mu baku da izinin shehu tijjani Radiyallahu ta'ala.
da farko za a shiga ɗariƙa da niyyar ba bari har ranar mutuwa abu na biyu ba a haɗa ɗariƙa tijjaniya da wata ɗariƙa ita kaɗai ake yi ta isa abu na uku babu ziyara ga wani waliyi ko wani malami da niyyar neman albarka ko neman biyan bukata a'a wannan ziyara babu ba a yi za ka iya ziyarar waliyai ko malamai don ka gaishe su ka kai musu albarka saboda kai almajirin shehu tijani albarkaka da biyan bukatarka daga halaran manzon Allah take zuwa Sallallahu alaihi saboda haka za aka hana ka je dan neman wani abu ba wai ba za a je ziyara ba a'a wasallam.
dan neman wani abu kuma wannan sharaɗi ne shi manzon Allah ne ginda ya shi ya ba shehu tijani Radiyallahu ta'ala.
ba shehu tijjani ba ne abu na hudu kuma kiyaye salloli biyar sallah biyar ba a wasa da ita duk wanda zai karɓi dariƙar tijjaniya sai ya yi imani ya yarda zai kiyaye sallah saboda haka idan ka ga wani yana ɗariƙa an ce wannan ɗan ɗariƙa ne yana wasa da sallah ka san ƙarya yake ba ɗan ɗariƙa ba ne ba a shiga ɗariƙa sai an yi yanke da cewar za mu kiyaye sallah abu na biyar girmama shehu tijjani Radiyallahu ta'ala.
da soyayya gare shi don girmama shi da sansa girmamawa ne da so ga kakansa annabi muhammadu wanda wannan kuma wajibi ne ga kowa ya girmama annabi ya so annabi abu na ƙarshe na shida shine karatunmu na yau biyayya ga iyaye lalle a bi iyaye a girmama su wanda duk yake son ya shiga ɗariƙa sai ya yarda zai bi iyaye ko da kana da rigima ko wani fada da rashin biyayya ga iyaye to daga yau ta ƙare ɗariƙar mu ɗariƙar biyayya ga iyaye ce Mm.
wanda kuma duk zai ce zai karɓi ɗariƙa duk kirkinsa in dai ba zai bi iyaye ba in dai tijjaniya ce to ba zai iya yin ta ba Suke?
eh wannan shine guda shida kenan kun ji kun yarda kun karba to na ba ku ɗari ka shehu tijjani Zai ka Ka ka ɗari ka lazimi safe da yamma da wazifa da zikirin juma'a Allah cikin jama'a Allah ka wanzar da mu ciki muna raye Allah cikin ɗari ka shehu tijjani Allah ka kashe mu a ciki Amin.
in an tashi alkiyama Allah ka tashe mu cikin ɗari ka shehu tijjani tare da shehu tijjani Radiyallahu ta'ala.
salatul fatiha Salatul Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.